لكن كافر وعلى أهل الأرض وكان من الهديان الذين حتى لهم أهل الأرض والسلام عليكم ورحمة الله على بركاته إنني بأتاشي على الرسالة عن كيف كلا تدري ترى تدري ترى تشكرين لشركم بسم الله الرحمن الرحيم sifatu na hayin lahi wa na hayin rasuluhu sifa ta hani na Allah da kuma hani na manzo sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya hani daga gare shi subhanahu wata'ala da kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hani daga gare shi faqala shi wanda muke tattaunawa da shi sai ya ce fasibli jama'a na hayin lahi jalla sana'u ina so ka sifanta min matattarar hanin Allah wanda ya bansa ya girmama sun mana hain nabi sannan kuma matattara ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam amma a gaba daya za ta kilisha ba na so ka rage min wani abu a nan ina so ka yi bayani ta ko'ina fakultu na mami shafi'i ya ce sai na ce da shi mutumin da muke tattaunawa da shi ya jima'u na hayahu ma'ana yayi wato a kanin nasa na haihu hannun na manzo sallallahu alaihi wasallam na ubangiji ya tara ma'anoni guda biyu a haduhuma ɗaya daga cikin ma'anonin guda biyu an ya kuna shehun lalbi na ha'anhu muharram shi ne abinda ubangiji ya hane daga reshi ya zama abu ne wanda yake aka haramta لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يزمو أبن بي حالتا سيكو دا فسكا wanda ubangi subhanahu wata'ala ya shirar a kansa a qur'ani ko kuma bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shay min hadha idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani da wani abu daga wannan fa nahu muharrimu hannun ya zama mai haramtawa la wata lahu gairar tarin ko gairar tarin bai da wata fuska sai ko haramta illa ya kuna alama nan kama a sautu sai fa idan zama masa ma'ana yadda na sifanta to sannan ne zai zama ba na haramci ba kala sai shi wanda muke tattauna da shi ya ce fasibili hazan wajen lazi ba da ata da zikiri da nan ina so ka yi mun bayani akan wannan fuskar da ka fara ambato na daga na hannun da yake nuna haramci bi misalin ya dudu alama ta na fi misli ma'ana ka kawo mun misali daya wanda zan amfani da wannan misalin da ka kawo mun don in gano irin abin da yake matafiyarsa irin sauran abubuwan da ke matafiyarsa wato wuraren da yake hani zai zamo ya hukunta haramci kala imani shafi ya ce fakultu lau sai na ce shi kullum nisa'i muharramatul furuj dukkan mata haramin ne a ce za a sadu da su illa bi wahidin min al ma'ana yani sai fa ta hanya ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu an nikahi wal wad'i bi milkilami hanya ta farko shine ta fuskar auratayya inda yake akwai dama auratayya hanya ta biyu kuma ita ce a sadu da mace ta fuskar an mallake ta a yi sadaka da ita an mallake ta a yi sadaka da ita wawar ma'ana yanin lazani a zinan lawafin hima su ne ma'anonin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya izini a cikin su Allah fada illa ala azwajihimu aw ma malakat wa sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafa nikahu alladhi yahilu bihi al-fardu wa haramu qablahu Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara ya za a yi aure ya tsara yadda za a ba a aure auren da zai sa a ce matar da da bai halatta a sadu da ita ba amma yanzu saboda an aure ta ya halatta a sadu da ita fasanna fi waliyan wa shuhudan wa ghayran min al-maqwat as-sayyibi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara cewa ba da za a aure sai da wali ya tsara cewa ba a aure sai da shaidu ya tsara aure cewa idan wanda za a aura din ita matar da za a aura ba zaura ce dole sai ta yadda ba dama a daura wa mace wanda take ba zaura aure ba tare da ta yadda ba wasu rubufi raha dalilin ala anna zalika yakunu bil mutazawwij tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zaura an za a aure ta dole sai ta yadda sannan auren zai yi ya nuna mana cewa ashe shi kansa mai auren miji ba dama a yi aure sai da yaddarsa lafar da bai da kuma ba bambanci tsakanin mijin da matar da take bazaura kowane a cikin su sai ya yarda sannan aure zai zago ya kuma sai za jama'a ne kawo arba'a shi yasa idan aure ya tara abu hudu rinar muzawwajatin sayyibi wal muzawwaji ya farko yardar wanda za a aura in bazaura ce da shi ko mijin da za a aura wa matar a ce kowannen su a cikin ya yarda wa an yi zawujar mar'ata waliyuha ya zama kuma matar da za a ɗaura wa aure waliyinta ne ya aurar da ita ba ita ta ce za ta aurar da kanta ko ko ga waliyinta a ce za ta kai aurar da ita ɗin ga wani can bare bishuhudin ya zama kuma an yi da shaidu wanda ya tara waɗannan yadda ita matar da za a aura idan dai ba zaura ce da yadda shi mijin da za a aurawa da cewa da waliyi aka yi aure da cewa kuma akwai shaidu in an samu wannan abu hudun hannun nikahu sai zama auren yayi akwai damar a samu saduwa da ita matar da aka aura bisa wannan tsarin illa fi halatin sa'asuha sai fa a wasu halaye da zan yi bayani a kanta a nan gaba in ji imami shafi'i insha Allah in Allah ya so wai za na kasar nikaha wahidun min haza idan ɗaya daga cikin abubuwan nan guda hudu da aka faɗa bai samu ba a aure kana nikahu fasil auren sai zamo batacce لأنه لم يؤت به كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوجه الذي يدل به النكاح domin ba a zo da auren ba irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara fuskar da za a ce an yi aure ya ba da damar a zauna a matsayin miji da mace walau matsan ma sadakan kana haba ilayya in dai an samu wayannan abu guda hudu da aka ambata a wajen aure auren yayi ko da a ce ba a tsaya ambatan sadaki ba ambatan sadaki a wajen aure ba sharaɗi ba ne na tabbacin aure abin da imam shafi'i ke faɗa mana kenan wanda wani haka yake a wajen shafi'awa haka ma yake a wajen malikawa amma da a ce za a ambaci sadaki da haka ɗin sai ya fi soyuwa zuwa gare ni in ji imam shafi'i wala ya sudun nikahu fitar fitar sadaki kawai don ba a battace sadaki ba wannan bai hukunta a ce auren ya ɓaci da an lallaha subhanahu wa ta'ala a watan da kafin kitabi ya bigar ma don wani subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da aure a ƙur'ani cewa ko da ba a faɗi sadaki ba don ga aya ta ƙur'ani ma da take faɗa لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تبرروا لهن فريضة ba wani abu da za a ce ya waje ba kan ku ba mace don ku aure ta kun sake ta matuƙar dai ya zamo kun sake ta ne ba tare da kun sadu da ita ba ba kuma tare da kun yanka mata sadaki ba ashe kenan ana yin aure ba tare da an yanka sadaki ba وهذا مكتوب في غير هذا المورد wannan magana ce wanda nayi bayani akan ta a wani wajen ba nan ba wasawa'un fi hadhihi fi hadha al-mar'atu sharifatu wa daniya cewa aure yana bukatar abu hudun nan daidai ne a macen da take madaukakiya da wanda take koma baya ko da macen da take koma baya lalle ne a wajen aurenta ya zamo an samu abubuwan nan guda hudu لأن كل واحد منهما فيما يهل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء domin kowace ɗaya daga cikin su matan da wanda suka madaukakiya da wanda suka koma baya dangane da abin da yake halarta da auren da abin da yake haramta da abin da yake wajaba a kanta ita kanta haƙoƙin da take da su da kuma haƙoƙin da suke kanta daga halal da haramci da iyakoki haddodi duk ɗaya ne ba bambanci tsakanin madaukakiya da wadda take koma baya والحالات التي لو كان بالنكاح فيها على ما وصلت أنه يجوز النكاح فيما لم ينهى فيها أنها من النكاح أما فأقال halayen da zai zamo in an zo da aure bisa tsarin nan da na faɗa cewa auren sai a ce ya samu zartuwa dangane da inda ba a yi hani ba ne daga auren amma in auren da yake an yi hani ne to ko da ya cika waɗannan ba zai iya tabbata ba ina misali kamar a ce a auri wadda daman ba ta halatta a aure ta ba yadda nan gaba imanin shafi zai ƙara bayani ko a aure mace matsalan wadda take tana cikin idda raga wannan ko da an samu duk waɗannan abubuwan guda hudu ta yadda a aurenta mijin ya yadda kuma ga waliyin kuma ga shaidu amma da haka ai auren bai ba saboda ai ba daidai bane auri mace tana cikin idda amma idan ujida da hadul ashiya amma idan aka daura auren da an yi hani daga gare shi tare da an samu sharuɗan nan ko rukunan nan hudu da na ambata kada ne kawo wasu to a wannan halin auren zai zama batacce bin hari da fi kitabihi wa ala lisan nabi sallallahu alaihi wasallam an nikahi bi halatin naha anha saboda Allah subhanahu wata'ala ya yi hanya qur'ani ko kuma a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam daga ayi aure a halayen da yake yayi hali daga gare su fa zalika rasul shi yasa aka auren a ɗaya daga cikin wannan halayen auren zai zama batacce wa zalika ina misali an yake a gajuru uku ta murati kamar mutum ya ɗaura aure da matar da ƴan uwan matarsa yana auren mace ba su rabu ba auren nasu yana nan ba mutuwa ta ba ba sukin ta ba amma kuma ya ɗaura aure da ƴan uwarta to ai wannan ko da an sami wa'ancan rukunai guda hudu da aka ambata shine a ce ita bazawara ce ta yadda ga kuma waliyinta ga shi kansa mijin da zai aure ta ya yadda ga kuma shaidu to duk da haka ko da an yi auren a haka auren ba tabbatacce ba ne tunda an faɗa a ƙur'ani wa an tajma'u bainal hutaini illa ma kasala an hana muku a wajen aure ku ce za ku aure yan uwa biyu a lokaci ɗaya wa an yankiya wa kanna hallahu an jam'i bainahuma gashi Allah ya hana a hada su wa an taiku wa an tajma'u baina rutaini illa ma kasala wa an yankiya na anisa ko kuma a ce mutum yana auren mata hudu ya aure ta biyar to ko da auren da ya ta biyar ya cika wancan sharuɗan ko rukunan guda hudu da aka ambata duk da haka auren zai zama batacce wa kadin ta hallahu yi ila abad ubangiji subhanahu wata'ala ya kai aure cewa a iya auren mata hudu a lokaci daya فانكحوا ما ذهب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان انتهى الله به الى اربع حزور عليه ان يجمع بين اكثر منهن من ذلك صلى الله عليه وسلم ya bayyana mana cewa da ubangiji ya ce ya ba da dama a mata har hudu wannan ya nuna kenan ba daidai bane musulmi ya ce wakaci daya zai auri fiye da mace hudu aw yukiha almar'ata ala ammatiha aw hala aw halatiha haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa ba daidai bane mutum ya ce yana auren mace zai auro yan uwar mahaifinta ko yana auren mace zai auro yar uwar mahaifiyarta ko yana auren mace a ce zai auro yar dan uwanta ko yana auren mace ya ce zai auro yar yar uwarta wa kanna annabi sallallahu alaihi wasallam an zalika manzo Allah ya yi daga wannan wa an yanki halmar a tafi iddatiya haka nan ya bayyana mana cewa ba daidai bane a auri mace alhali tana cikin idda a kudu da kayan kare min haza duk wani auren da yake irin wannan ne lamisiha za a ce ba ingantacce ba ne wa zalika annahu qad nuhiya an aqadi me yasa aka ce bai inganta ba saboda an yi hani daga a daura auren وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم wannan magana ce wadda ba saɓani a cikinta tsakanin wani wani daga malamai tun malamai sun gama akan wannan illa dai iyaka a cikin tafsilin akwai wasu wurare da yake tayo a sami saɓani wa misruhu wallahu alam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an shiga misalin wannan a wajen rashin inganci shi ne a yi aure na shiga ne ya ce ka aura min yar uwarka in aura ma yar uwata ba sai mun ba da sadaki ba wato misali misalin yan uwa ko mai misalin yaya wanda irin wannan ake kira shiga ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani daga shiga ne wannan nabiyya sallallahu alaihi wasallam na ha an kahin mut'a haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayi daga auren mut'a shine a aure zuwa ajali a ce za a ɗaura auren mace bisa cewa nan da wadda nan da shekara ɗaya ko nan a da kwana ɗaya a irin yadda aka samu shi'awa su suna yi to ya tabbata cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga wannan shi yasa aka aure zuwa na mutu'a to hara a wannan auren ba daidai ba ne ba zai taɓa ba da dama a samu zamantakewa da take tsakanin miji da mace ba wannan nabi sallallahu alaihi wasallam na al-murima an yakiya aure yakiya hakanan ya tabbata cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ya hana wanda yake cikin harama da haji ko umra daga yake zai aure ko wacce tana cikin harama da haji ko umra a ce za a daura mata aure ko kuma wanda yake cikin harama da haji ko umra wali yake zai daura wa abawalicinsa aure a wannan halin fananu na sau haza kullahu minan nikah imam shafi yace mu gaba ɗaya irin wannan auren ya afku za mu ce ba ta ce ne fi azil halati lati na ha Allah a cikin wannan halaye wanda ubangiji su wata ala ya ne daga gare ta ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya hani bi misli ma fasala bihi ma na anhu min man bi ma zuwa qabl yanda za mu bata auren da aka hani daga gare shi wanda aka ambata a baya wa qad yuhalifuna fi hadha gairuna amma akwai wasu wurare da za a samu wasu daga malamai suke su suna da fahimta da ta bambanta ta samu fahimta misali kamar hanafiyawa ai su suna ganin cewa wanda yake cikin harama da haji ko mura bai hana ya aure ba haka nan bai hana ya daura auren a ban wani cinsa ba kuma ba so bi gari hazan mauri wanda dai magana ce mun yi dogon bayani a kanta a wani wajen ba a nan ba an aka duba aka koma da kitabul ummi na imam shafi'i za a ga bayanin da ya yi akan wannan ومثله أن ينكح المرأة بغير إذنها مثال من a daura aure da mace ba tare da ta yadda ba wata shi zaba a ce daga baya ta ce ta yadda fala ya juna mu a fahimtar mu in ji imanin shafi wannan aure ba daidai ba ne ba zai dace ba da an lalaka da wa kaman hiyar an domin auren ya faru ne ya aku ne wanda ba daidai ba an yi hanyar da gare shi a nan a gane mu a masabar malikawa don an ɗaura auren mace ba tare da ta yadda ba to idan dai ta yadda daga baya za a ce auren ya zarci sai dai ta ce ba ta yadda ba amma don sai da aka ɗaura auren ba ta sani ba amma daga baya ta yadda ai auren ya inganta ko amma da sharuɗa akwai sanin ka zauna nan irin wannan rana ta lahadi bayan azahar ana karanta ajiyar tiliya wanda ya kawo aure wanda irin wannan ana kiransa efiyati a ɗaura aure ga mace ko a ɗaura aure ga namiji ma ba tare da ya yi izini ba aka ce akwai inda yake e auren zai iya zarcewa aka faɗi wasu sharuɗa da suwa da suwa ake irin wannan zama na? na? ku ne? da kai da wadawa na? mali zaun yana zuwa shi ma? tushen hudu nawa aka faɗa a nan ko kawo sharaɗi ɗaya daga ciki yana cikin sharuɗan da aka faɗa kai ya zamo da mijin da matar gaba ɗaya ba izinin ɗaya daga cikinsu aka ɗaura idan haka ne ya zamo da mijin da matar gaba ɗaya ba izinin su aka ɗaura to ko da daga baya su duk biyu sun ce sun yadda auren bai inganta ba a wajen malikawa da wani shi ma shafi ya faɗa cewa ko da matar ce kadai aka ɗaura auren ba da izinin ta ba auren gaba ɗaya ba yadda za a iya tabbata ko mijin ne shi kadai aka ɗaura auren ba da izinin sa ba ba yadda za a yi auren ya tabbata amma mu a wajen mu akwai inda yake in mijin ne shi kadai aka daura aure ba izininsa matar da yaddarta ko ko matar ce kadai aka daura auren ba izininta mijin da yaddarta to akwai inda zai yi ga sharadi da shi ne kai ya zama wa Allah ya kuna iftiyatu alaihima ma kada zama gaba daya daura auren dai ba da izinin su su biyun ba sai kuma me saura sharuɗa nawa na biyu ya zama ya fusata yadda ta fusata ko na uku ya zama a garin ne tana garin ne ba tana wani gari ba na hudu ya zama ba ta fara raddi ba ko bai fara raddi ba amma an faɗa masa an daura ba aure ban yadda ba sai kuma daga baya ko matar ya gani sai ya ga ai sai masa a wanda ce ai ba komai na yadda ko ko ita da aka faɗa an daura miki aure o ban yadda ba sai kuma ta ji ai da alhaji wane ne ko a yanzu ne ai da sanata wane ne ai wani sanata ne mai zai hana in yadda ku ce na yadda da wannan auren bai ba tunda da farko ta ce ba ta yadda ba ko to sai wani sharaɗi ya rage to a jide a sake duba azuwa ta tidi a kaji manjo na koma gida a sake duba gaba ɗaya karatun da aka ce azuwa ta tidi bai kai shafi goma ba me zai hana a ce an haddace shi har aka daina karatun bai kai shafi goma ba al'alama bai kai shafi takwas ba ko ko ya kai shafi takwas da na baka bandar bandar ɗin yanzu dubu guda takwas za za ka neme su ka rasa ba hankalinka ya tashi ba shi ma karatu aka yi aka manta ai sai ana ta da hankali sai hankali na tashi sannan ne za a iya kokarin a ga an rike shi amma ya zama kai karatu ka manta mai ba komai a tuna to ko har abada ba za ka iya rikewa ba sai zama koyaushe ba za ka iya rikewa ba to a to sai mu tashi fikira ta ɗari tara da arba'in da uku ko inda dai an ga magana a kan inda aure yake ɓaci nan kuma zai shiga bane da magana a kan ciniki da inda ciniki yake ɓaci saboda cewa ai an yi hani daga irin wannan nau'in na ciniki tun da lokacin sallah ya yi ko fikira ta ɗari tara da arba'in da uku ko alhamdulillah Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu ganewa Allah ya sa kawo shi na Tafiya wanda ke yi dasan haka, iyaye suke haɗawa. Wani namijin da mutum.
eh ai kuskure ne inda ya zama ɗaya daga dukkanin su ba wanda ya sani yauwa kuskure ne wannan ba daidai ba ne illa iyaka in ya zama gaba ɗaya dukkanin su yara ne dukkanin su ba wanda ya balaga kaga ita mace dama wanda bata balaga ba akwai dama shi ma kuma yaro wanda bai balaga ba an ce idan wajen sai ga akwai maslaha a cikin yi masa aure a haka ya ke dora masa aure ko da ba da izinin sa ba sun yi zama wajen ba su balaga ba to amma galibi abin da yake faruwa a sannan ita mace galibi bata balaga ba tunda yarinya ta yi shekara goma ce bata fara jini ba a bata kai shekarun balaga ba bata samu sharaɗin balaga ba shi ne fara jini a kuma amma shi yaron galibi ya kai manzanin ya balaga tunda galibi yaron namiji ya haura sha biyar ko eh wanda so da yawa galibi an haura sha biyar ko da yake kaiwa shekara goma sha biyar ita kadai ba alama ce ta balaga ba amma aka in an samu ƙarin wani abu kamar fitar gashin al'aura ko fitar gashin hammata ko fitar maniyi kaga duk wannan ko da ba a kai sha takwas ba yana tana duk ɗaya daga cikin wannan yana tabbatar da balaga yawwa aure maniyin aure in ba ta sha sai inda ba a samu wa'annan bane shine za a ce sai an kai sha takwas to amma galibi mazan da suke kaiwa sha takwas wannan gaba ɗaya bai faru ba gare su illa ne galibi haka yakan faru ga yaro tun ma ya kai sha takwas ɗin ko dai a ce mani ya fita daga gare shi ko ya yi gashin al'al ko ya yi gashin hammata wanda duk wa'annan alamomi ne ko wanda ɗaya daga ciki aka samu ya isa alama a kan cewa an balaga yawa an fahimta ko a shi yasa shi ta fuskar yaron an yi ba daidai ba tun da an haɗa biyu in an haɗa biyun kuma ko wajen malakawa sun ce ba zai ba zai sako ba yawa ya zama yaron bai sani ba ita yarinya ita ma ita matar ita ma bata sani ba
kaza ai shama haka aka yi muna muna abu da kuma abokanan abokanan iyayen mu haka za su ce a je a ga eh to ai wani wakacin amma ta yi ai an faɗa muku akalla ai zara an faɗa din mutum ya ji bai ce shi bai yarda ba ai izini ne yawa wanda ya ji abu bai kore ba an na ana magana ne ita gaba daya ba ta sani ba a ce an kawo ma kamar wani abokin mu wani bambane in ya faɗa kowa zai san shi ma majuri ne kwarai kwarai to haka haka ne akwai wani malami abokin mahaifinsa ne malami ne shi ma haka kawai ya je wajensa suna abin nan za a ɗaura aure wani daban sai ya ce ai ga ƴata sai a ɗaura da ɗan kawani ai ba a shirya ba ya ce a ce ai ba a yi ne ba ya ce ai ɗakin da in na zo gidanka kake sauka ta ai ya isa a kai ta nan ba ku mai ta su amma ga wani ana ita haka kadar ne